عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك سفاء ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وصناء فإنك يا ياسين طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب الأرش المجيد لوقعته فإنك فوق القائنات سماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل الصحابة ثقالا سقناه لبرد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته Allah nan dai da ya ce shi halicci sammai da ƙasai cikin kwana shida mabocin al'arshi wanda daidaita kan al'arshi daidaiton da ya kamace shi a wanda yake lullube yini a yushin lailar nahara wanda yake lullube yini da duhun dare suna bibiyan juna shi ne dai yusulun ya hannushura shi ya aiko iska ta yaɗu ko'ina in an ce nushuran wato iska mai kaɗawa ta gabar da yamma kudu da arewa ta ko ta ina wacce take guguwar nan da take faruwa dab da za a yi ruwan sama za ka ga tana ta kaɗawa ko ina tana kwaso abubuwa kaga ta kwaso laidoji ta kwaso abubuwa ta kwaso kamar za a yi ruwa an jima bishiran bai ne dai rahmati in ya ce bishiran kuma saboda ta ba da albishir cewa za a yi ruwa ta sanar da waɗa kayan da aka bari a waje a kwashe idan mutum yana nesa da inuwa ya matso kusa za a yi ruwa an jima idan makawo ne zai ji cida da kunnensa zai ji iska tana kaɗawa don kurma ne ba zai ji cida ba amma zai ga walƙiya zai kuma ji iska tana kaɗawa idan makawon ne kurman ne a lokaci guda to zai dai ji iskan kan tana kaɗawa bishiran bai ne da ya ramata hatta idan aƙalla sahaban wannan iska a lokacin sai lokacin da suka ɗebo suka ɗauko gajimare sikalan wanda suke ɗauke da nauyi na ruwa sukna ul baladin mai yana ce alattar an Allah ji sahaban ثم يؤلف بينه ثم يجعل ركاما فترى الورق يخرج من خلاله a lokacin da Allah ce sukna ila baladin mayiti sai mu ja wannan gajimari da ruwa wannan hadi da ke dauke da ruwa zuwa ga ƙasar da ta riga ta mutu saboda rani وتلل ده حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذاك كاسا تنا مace ba rayuwa a tattare da ita Allah ce idan muka saukar da ruwan sama sai ta girgiza ta kumbura warabat ta ƙara girma wa ambatat min kulli zawjin bayt sai ta tsirar da kowane irin nau'e-nau'e na kayan tsire wanda yake burge jama'a bayiji a fa'anzalna biyan ma'a wannan gajimaren sai mu zubar da ruwa da shi akan ƙasan nan matacciya fa akarna bihi min kulli samarat da ruwan ne sai mu fitar da kowane irin nau'i na kayan tsiro kazalika nukujil mauti la'allakum tadhakkarun yadda muka tsirar da ‘ya'yan tsiro daga matacciyar ƙasa da mataccen ƙwayan hatsi da aka bisne a ƙasan ruwa ya dake shi to haka za mu tashi matattu su ma wannan dan ku kuwa azantu ku sani cewa tashin matattu ba zai wahalar ba saboda wannan Imam Bukhari ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana cewa kazzabani ibnu adam wa lam yakul lahu zalika wa shatamani ibnu adam wa lam yakul lahu zalika fa amma takzibuhu iyaya فقوله لن يعيدني كما بداني وأما شتمه إياي فقوله آه اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفءا أحد manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana faɗi cikin wannan hadisi kursi a cewa dan adam ya ƙaryata ni bai kamace shi kuma ya ƙaryata ni ba ɗan adam ya ci ya zage ni in ji Allah bai kuma kamata ya zage ni ƙaryata wanda ya mu shi ne cewa ni ba zan dawo da shi bayan na kashe shi ba Allah wato in ya mutu ba ranar tashi a walam yarda san a walam yarda san an na khalaqnahu min nutfatin bayda wa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim Allah ya ce qul yuhyi allazi ansha'a awwal marra shin baka ga dan adam ya yalla baka ga mutum ba ya rasulullahi mu muka halicce shi sai gashi gwanin musu gwanin jayayya yana musu a yana bayyana musanya akan wai tashi ta za tashi shi har ma yana buga misali wannan ayat ta sauka kan kafirin da ya dauko kashi ya murmushe gaban manzo Allah yana cewa Muhammadu ku ji tsoro Allah yanzu wannan ne cewa Allah zai tashe shi sai ce yana buga mana misali bayan ya manta yadda muka halicce shi wanda sai akan kawo yana cewa man yuhil idza mawhiya rabbi wa zai tashi kasusuwa bayan sun diddige shine Allah ya ce qul ya allazi ansha awwal Allah da ya kirkiro halittar tun farko shi zai dawo da ita har yana cewa wa ma i'adatuhu bi ashadd min badi aw kama qala yace dawo da mutum a cikin wannan hadisi na kursi yana cewa dawo da mutum bayan ya mutu ai ba zai zama zai fi wahalarwa kamar yin sa da farko wanda bi yabdul khalqa summa yu'idu wa ahawanu alai wa rawal masalul ala Allah shi ya fari halitta tun ba ta kuma shi zai dawo da ta bayan ta mutu da a wajen Allah ma ana ce kaza ya fi kaza sauki to da dawo da matacce ai ya fi sauki akan kirkiran amma wajen Allah ba a cewa kaza ya fi kaza sauki komai daidai suke wajen sauki ko komi daidai suke wajen sauki inna ma amru zarar shi an ya kula lahu kun fayakun ma khalqu wala wala ba'sukum illa ka nafsin wahida da halittar ku da tashin ku kamar yadda zai ware guda ɗaya haka Allah zai yi to Allah yakan buga misali da tsirar da abinci bayan ƙasa ta mutu kullum dan ya nuna cewa tashin matattu ba zai wahalar ba Allahu allazi yusri riyaha wa tusiru sahaban فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فرر ويخرج بكلاله إذا أصاب به شيء بعد إذا سجد وإن كان من قبل عليه بقول موسينا وانظر إلى أسرة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لموي الموتى وهو على كل شيء قدير cewa kazalika nukujil mauti Allah ce to haka za mu tashi matattu mu fidda su daga kaburburan su la'allakum tazakkarun mun buga muku wannan misali ne wata kila ko kawo a rubutu
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون والبلد الطيب nan kuma Allah zai buga misali da zuciyar kafiri da zuciyar mumini tunda an yi maganar ruwan sama an yi maganar cewa ya sauka a ƙasa sukuna hudu baladin mayyitin fa an zanna zai ma fa aka nabi kulli samarat an buga misali da wannan wajen tabbatar da cewa in an mutu za a tashi wani lokaci alqur'ani yakan hakkama المنطق السليم wato yakan hakkala yakan hakkama common sense ya bashi hukunci dan ya tabbatar da abin da yake ya wuce hankalin jama'a yakan yi amfani da abin da hankula ke iya kamowa dan buga misali zuwa ga abin da hankali ba zai kamo tunda jama'a suna gani da idan su matacciyar kwayar hatsi an sa ta an duse ta ruwa ya dake ta ta kumbura ta fashe ta yi rai bayan ta mutu. To, ai, mu ma idan mun mutum kaburbura za a je a shuka. In an bisne ma kabarbar yadda ake shuka hatsi haka za a bisne. Idan aka bisne, idan aka hura ƙaho a nafatul ula, aka tashi alƙiyama kowa ya mutu, to, annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a yi shekara kamar arba'in ana ruwa. wani ruwa mai kama da fari-fari kamar ruwan mani haka zai shi zai shekara arba'in yana zuba ƙasa ta sha ta ƙoshi ta kumbura yadda ake shuka hatsi ya tsiro bayan wannan shekaru sai Allah ya tashi Israfilu alaihi salam ya masa umarni cewa yayi annafatu saniya nufuka bisuri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah summa nufuka fi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun sai a tashi to yadda Allah ya tashi hatsi bayan ya mutu nan haka zai tashi mutane to anan kuma zai amfani da wannan damar ya buga misali wajen zuciyar mumini da zuciyar kafir yace ruwa an saba in ya zuba wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih ita kasa mai kyau wato wacce ba tsandauri ba wacce take ba ba ba dutse ba wato ƙasar take jigawa wacce take iya karɓar shuka ƙasa mai kyau to ya kurdu na batu bi zrabi in ta sha ruwa ta ƙoshi irin wannan ƙasa tsironta takan fidda nata tsiron ne da izinin ubangijinta bayan Allah mata izini sai ta ba da ‘ya'ya ga dai ruwa zai zuba ko'ina misali in ka ɗauki hadisi da Annabi sallallahu ke misalta mana wahayi yace misalin abin da ya sauka mun da wahayi da zukatan mutane kamar ruwan sama ne ruwan ruwan dare gama duniya idan ruwa ya sauka wurare guda hudu yake samu babu na biyar wuri na farko shine ruwa zai samu dutse dutse da za a shekara ɗari ana ruwa ka ba shi awa ɗaya zai bushe kamar ba taɓa ruwa ba ba maganin tsiro ake ba shi ma bai gama jikewa barazana ya shayar da cikinsa har hatsi ya fito ta ya bushe kamar ba ruwa ba misalin wannan zuciyar kafiri kenan kafiri da za a yi masa wa'azi tunda qur'ani shine kamar ruwan sama din shine wahayi da ke saukowa daga sama da za a masa wa'azi na da kabar sawamu alaihi a anzartahum am lam tunzirum la yu'minun ko kuma suwa ko kuma suwazi ko kuma zai ba su taɓa yin imani ba kaga wannan misali zuciyan kafiri kenan wahayi ko ya sauka yadda ruwan sama ko ya sauka kan dutse ba zai tsirar masa da ba zai tsirar da komai ba haka zuciyar kafiri ke wuri na biyu akwai inda yake sahara ne in an yi ruwa ko min daɗe aka ana ruwa za ka ga ta wajen ya jike cakwam saha amma da ka sa fatanya ka tona wani farko sai ka gashe jike wani ta waje ne kawai da ka tono sai ka ga busasshiyar ƙasa ita sahara haka take me yasa saboda ta wajen ne kawai ya jike ta cikin ruwan bai huda ya shiga ciki ba wannan kuma zuciyar munafiki kenan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin ga ta wajen ya jike amma da ka tona zuciyar ciki sai ka ga mu abushe wahayi bai ratsa ta ba ma'ana ruwan sama bai ratsa kasar sahara da aka ba ta tsirar da sai za sahara ba ta tsirar ba ta tsirar da hatsi ba wuri na uku shine kasar da take jigawa ƙasa mai kyau albaladu ɗayyibu ɗin kenan ƙasar da take da idan an yi shuka za ta sha ruwa in an ba ta ƙasa in an ba ta hatsi amana aka kuma jiƙa ta ruwa ta sha ta ƙoshi to za ta fitar da shi fi kulli sumbulatin bi atu habba da ƙwaya ɗaya ne in ya tsiro sai ba da ‘ya'ya da yawa shi ne ƙasar ta sha ruwa mai ruwa ta ba da amfanin gona kowa ya ci ya amfana wuri na hudu shine koguna da rafuka duk jinsi ɗaya za a ɗauke su su kuma idan an yi ruwan sama yadda dutse ya samu rabonsa sahara ma ya samu ƙasa mai kyau ita ma jigawa ta samu haka kogi yakan samu rabonsa sannan kuma ruwan da ya sauka kan dutse da wanda ya sauka a sahara da wanda ya sauka a a gona mai kyau duk za su gangara su koma kogi ne haka ne ko ba haka bane haka ne za su koma kogi idan sun koma kogi lokacin da damina ta ƙare an koma rani ina za a ji a samu ruwa a kogi da ruwa tare ɗin nan ko to misali zuciyar malaman ke bayan su sun samu rabonsu na ruwa kamar kowa to kowa ya ji karatu ya manta su ko su manta ba lokacin da ba annabawa ba annabta sai a koma su ne koguna su za su gaba da shayar da ƙasa da ruwa to wannan shine walbaladu tsayi bai kuji na batu bi zabi ƙasa mai kyau tana fitar da tsiranta ne da izinin Ubangijinta, wallazi ka busa ƙasar da take ɓatacciya kuma wacce take ba ta karɓar ruwa ta ba da sahara kamar ƙasar da take sahara ɗin ko wacce ba ta karɓar shuka wacce ba mai kyau ba la ya illa nakida bai tsirar da komai sai dai da kyar da wahala da wahala ƙalla ma ka ga wani tsiro a cikin sahara ana gani amma ba yawa ƙalla ma ka ga wani tsiro ya fasa dutse ya tsiro ana gani amma ba yawa illa na kidan kazalika yadda ka dinnan ya rasulullahi musarrifu laki haka muke bayanin ayoyi filla filla da wannan buga misalai da qaumin yashkuruna saboda mutane waɗanda suke masu godiya
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم dama a baya ce ya bani adama in ma ya tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati فمن اتقي واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون daman lokacin da aka saukar daga annabi adam daga aljanna da shi da matar sawawu sai suka yi kuka a maimakon mu malamai suna cewa albakka'una a tarihi guda biyar ne na farko annabi adam da matansa bayan an sauke su aljanna sun shekara ɗari suna kuka har sai da mala'iku suka ce ya ubangiji ka tausaya wannan bawa naka bakin ciki zai kashe shi saboda wanda ya fito aljanna ba wani wuri mai kyau a duniya da ya fi tsada ka nemi wani five star hotel ko seven star hotel ka kai shi wurin bai fashe da kuka ba saboda wurin bai yi ba kawai kwata-kwata ba mahaɗa tsakanin aljanna da lahira babu to amma shi a duniyar da aka sauke shi ma ko lantarki babu ba irin duniyar da za ka samu manyan hotel ko manyan wuri masu kyau bane da aka yi kuka matuƙa shi ne Allah ya ba shi haƙuri shi da matar tasa cewa da ku da ‘ya'yanku za mu turo manzanni wato su gaya wa ‘ya'yansu za a turo musu manzanni duk wanda ya bi manzannin fa bani ta kewa asla fala kawfun alaihi wanda ya bi su ya kyautata to bai da ban tsoro ranar lahira bai da bakin ciki zai tafi aljanna dama aljanna gidan gadon ku ne ku yan adam a bayansa malamai suna faɗin annabi yaqubu alaihi salam kukan da yayi na rashin ɗansa annabi yusuf wabiyaddat ainahu min alhuzni fa huwa kadhib bayansa suna faɗin annabi ya baka ya haya khawfan minan nari ya yi kuka matuƙa har ya bar duniya ba taɓa gani ya murmushi ba saboda kukan tsoron Allah annabi haya saɓani annabi isa shi ko kullum yana cikin murmushi bayansa sai da fatima alaiha salam lokacin da annabi sallallahu alaihi ya rasu ta yi kuka in an ji ana mata jaje tana cewa subbat alayya masa'ibul law annaha subbat alal ayyami udna layaliya ku bar ni na yi kuka wallahi bakin cikin da na samu na rashin mahaifina wato dara ne ku aka zuba wa bakin cikin dara ne ku sun zama darare da ba rana kullum dare za a ita yi har ana sun walid da ya shiga yana mata ta'aziyya sai ta ce masa anas yanzu don Allah kuna cikin hayyacin kuka tona rani kuka shimfiɗa manzon Allah sallallahu alaihi kuka mai da ƙasa anas sai ce ni ma sai na fushi da kuka ni ma na fito ina neman mai ban hakuri bayan da na je ni ma in bada hakuri to bayanta kuma sai a Ali Zainul Abidina dan al-Imam Hussein jika Ali sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya faru a Karbala kukan da ana ce musu masu kuka na tarihi dan adam gaba ɗaya guda biyar a daga dausar na Nuhan to manzannin da aka ce za a turo din ne in ma kuma rusulun minkum ya usuna dai kuma ayati fa mutakewa asala su ne yanzu za a fara bada labari kuma sannan surar da ta kare suratul an'ami ta ce huwa allazi ja'alakum khala'ifa al-ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajati Allah ya mai da ku khalifofin juna in waɗannan sun tafi waɗannan sai su gaje su shi yasa a gaba zaka ja ce wasu kun in ja'alakum khalafa min ba'di qaumin nuhin su ma ada ce wasu kun in ja'alakum khalafa min ba'di adin wa bawwa'akum fil ardi tattabi'un min suda usura saboda khala'ifa al-ardi din to yanzu a fara bada labarin annabawan kenan kamar yadda alkur'ani ya ce za su zo su yi wa'azi daga darsan na nuhan Allah ce hakika mu muka turo annabi nuhu wanda shine farkon mursalai shine farkon nabiyul mursal annabawan da suka zo kafin shi annabi adam annabi ne amma an aiko shi zuwa ga 'ya'yansa ne annabi shi su shine farkon ɗan annabi adam wanda aka naɗa annabta shi ko annabi shi su ala nabina muhammadu alaihi salatu wassalam wato saboda da ha da da da qabil da habil da suka yi fa qabil ya kashe habil to Allah kuma shi qabil din an rasa shi ya ridda tunda bayan ya kashe habil din sai shedan ya bayyana masa bayan an bize shi sai ya ce masa ka san me yasa da wuta ta sauko sai ta ci ƙurbanin ɗan uwanka ba ta ci naka ba ka san me yasa da wuta ta sauko tun an ce kowanne sai ko ya kawo ƙurbani fa tukumbila min ahadi ma wala takabbal min al-akhar sai shi dai jauta ka san me yasa wuta da ta sauko daga sama ta karbi ƙurbanin ɗan uwanka qabil ba ta karbi naka kai habi ɗan uwanka habil da ka kashe kai ba ta karbi naka ba yace ban sani ba yace ai kuya yake na bauta wuta da wuta ta sauko sai ta gane mai bauta mata da haka sai ta kafi nasu qurbanin kai kuma walam yataqabbal min al-akhir ba kafi naka dan haka a in kana so kai ma ya zama kai ma duk abin da kai an karba ka koma bautar wuta to sai kabil din ya bar baban nasa ya koma ya gina wajen ibadarsa na bautar wuta sai ya zama wuta aka fara bautawa a bayan ƙasa bayan Allah to wannan yasa dama kuma wutan jahannamin ita Allah ya alƙawari duk wanda ya kafice zai bautawa kuma iko Allah sai zama ita aka fara bautawa sannan to da Allah ya tashi jajanta wa annabi Adam rashin ‘ya'ya guda biyu lokaci guda ɗaya ya zama kafiri ɗaya kuma an kashe shi sai ya ba shi ɗa na farko mai annabta annabi shine annabi shisu alaihi salam wanda hausawa suke ce masa shitu ɗin annabi shisu to annabi shi su alaihi salam shine farkon dan annabi adam da Allah ya tashi annabi dan sa na cikin sa ne bayan sa cikin jikokin sa aka zabi annabi Idrisu a maganan cewa Idrisu na cikin kakannin annabi nu ya riga annabi nu a wani kaulin malamai suna cewa annabi Idrisu ai shine annabi Ilyas saboda in ka kanta wa inna Ilyas la minal mursalin in ga ni qawmi ala tattaqun ala ruwa bala tun asma khalidi Allah rabbukum wa rabbu abaikum alawwalin fa kadha fa inna lahu illa ibada wa wa takna ala bilaki salamun ala aliyasi su asin suna karanta salamun ala iliyasi to a kofin qur'ani ibnu mas'udin salamun ala idrasi idrasi yana nufin idris kenan to kaga wannan in an ɗauki wannan ɗin Idris kenan shine Ilyasu ɗin kenan. A wanda suka ce kuma ya riga shi, shi ma annabi ne annabi Idrisu alaihi salam ya riga annabi nu kuma ta iya riga shi tun da an ce shine farkon annabin da aka fara koyawa rubutu. Annabi Idris ya fara rubutawa da alƙalami kafin annabi nu. ala ayi halin annabi nun ittifaqan na malamai shine farkon mursal shine farkon wanda ya gugurma da kafirai shine farkon wanda Allah ya yi yadda ce inna wa ilayka kama wa ila nuhi wan nabina min ba'dihi ba min qablihi ba min ba'di nuhi wa wa ila ibrahima wa isma'ila wa isaqa wa yaquba wa zuwa zuwa karshe da dazan na nuhan ila qaumihi annabi nuhu kuma har yanzu bayan an yi ruwan tufana shi ne annabin da ya sake haifan duniya sabuwa fil bayan jirginsa ya tsaya muminan da suka imani da shi maza ashirin mata ashirin a wani ƙaunin an ce maza arba'in mata arba'in su tamanin duk da ko ma ya ne Allah ce wa ma amana ma illa qalil mutane yan kaɗan ne suka imani da shi to sun mutu ne gaba ɗayansu wani suka rage da rai kawai daga samu sai hamu sai ya fi su ƴaƴan nuhu shi samu shine kakan larabawa da mutanen Farisa da da mutanen Rom, mutanen Sham, mutanen wannan wuraren duka shi ya haife su, ma'ana Yahud da Nasara duka wannan wuraren. Shi kuma Ham shi ya haifi mutanen wuraren Indiya da mutanen Afirka baƙaƙe da sauran mutane shi Hamu kenan. Shi kuma ya fi su shi ya haifi Turkawa da mutanen Asia mai nisa wato wuraren China da Japan da wuraren duka wannan ‘ya'yan ya fi su. To wannan ‘ya'ya guda uku su suka fi sabuwar duniya kamar yadda Alƙur'ani ya faɗa cikin sautu safati waje Allah zurriyata humul baƙin. Mun mai da zuriya annabi Nuhu su suka wanzu a bayan ƙasa ba wani ɗaya da ka gani yau a duniya da ba jikansa ba. Ladan zana nuwan ila ƙaumi hakika mu ake annabi Nuhu ila ƙaumi zuwa ga mutanensa an haife shi a nan ƙasar Iraq a nan ya girma nan ne kuma mutane na nan Allah ya aiko shi a ubudullah ku bauta wa Allah malakum min ilahin gairu ba ku da wani Allah ubangiji sai shi kadai Allah na abin bauta shi kadai wanda ya san mai kasa yayi ku a shi ne farkon annabin da ya gurma da wanda suka bauta gumaka kafin shi mutanensa ne farkon da suka bauta gumaka kafin shi mutanensa sun gaji gumakan wajen iyaye da kakanni su bayan Allah aka yi mutanen kirki Allah ya tashi ɗaukar ransu da jaraba Allah ka san daman ya ce wa Allah zai karaka almauta wala ta liya bulokum inna ja'alna ma alladhi zinatan laha liya bulokum ayyukum asma duk rayuwar an yi ta don jarabawa ne duk wanda yau da rikansa da nitsuwa na lokaci kadai dauka ba jaraba to ya yau da rikansa Allah da jarabawa rayuwa mai daɗi shugabanni na addini matsorata Allah mabiya na son suna musu biyayya kai kafin daga ji za a yi jarabawa an jima shi yasa su bayan Allah sun fi tsoron ranaku masu daɗi saboda sun tabbata sunnar Allah ce ba ta canjawa in yau ta yi daɗi to gobe ba daɗi to shi yasa sai da Allah ya tashi ɗaukar ransu sai kwashe ransu duka lokaci ɗaya suka mutu gaba ɗaya aka yi kuka to da aka yi baƙin ciki sai shaidan ya musu dabara ya ce abinda za ku yi ku yi gumakansu ku ajiye a ɗakunan ibada su rika tuna muku da su sai ya zama kullum kuna cikin shauƙin ibada kuna bautawa Allah in kuna ganin su su kuma da kyakkyawan niyya sai suka yi rubutun suka lillika a wuraren ibadan suka sassaka gumaka suka gina gumakan su da suka gina gumakan suka aje a matsayin koyi da su to da tafiya ta nisa ƴaƴa da jikoki da jikon jikoki sai suka ɗauka ko cewa bauta musu ake sai suka bauta musu wannan bayan Allah mutum biyar ne su ne wuddu da suwa'u da yangusu da ya'uku da nasu Abdullahi da Abbas yana cewa bayan Allah ne mutanen kirki, Allah ya karɓi ransu a lokaci guda sai haka ya faru da su. shi yasa ka ji kafir annabin in suna wasiya ma yansu la tazarunna wuddan la la tazarunna aliyatakum la tazarunna wuddan wala suwa'an wala ya'uqa wa yanbusa wa nasra wannan yasa a shari'a mu ta musulunci aka haramta liƙa hoto a cikin masallaci a cikin masallaci zaka ga ina cikin masallaci ne a falo muna sa hotuna a ko ina wurin zama a gidaje amma a cikin masallaci dan baka saboda kar a sace kwatawa shi yasa ba a yadda a liƙa hoto a cikin masallaci ba ba ga an liƙa hoton ko da manyan bayan Allah ne a cikin masallaci ba ba haramun ah wadda zana nuna ila qaumi fa qala ya qaumi yace musu ya qaumi ubudun la ku bauta wa Allah ma lakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani Allah abin bautawa da gaskiya da tattata su shi kadai inni akhafu alaikum ina ji muku tsoro in ba ku bi wannan wa'azi ko kadai ta Allah ko bauta masa ba azaba yaumin azim azaba ta wata rana mai girma ran da Allah zai kama ku a nan duniya kuma har yanzu rana mai girma ita ce ranar alkiyama
قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال الملأ من قومي إنا لنريك في ضلال مبين sai shugabanni a cikin mutanen annabi Nuhu. Dama haka aka saba, kullum annaba suka yi magana ba za ka ji an ce bai talakawa sun ba su amsa ba. A'a kullum annabi ya zai da labari da ce kalar mala'u min qaumi, kalar mala'u min qaumi, kalar mala'u min sabbar min qaumi da nutu da ke ashi aiki, kalar mala'u. Duran da annabi zai da sako manyan garin ne za su ce a wannan sakon da muwaki. Tunda za a zo a canja tsarin zamantakewa na rayuwar jama'a ne, za a canja musu alƙibla na addini za a canja musu abin da suka saba da shi akan musu sabo to jama'an shugabanni gari ya ce a wannan kan ai da kowa ma da mu ake mu za mu fara bada amsa to talakawan su ba sa magana za su yi shiru za su bari suna ma musulunta yawancin su a sai suka ce inna lanaraka mu dai ba ma ganin ka wallahi ba wani abu illa naraka fi da iyaka mu muna ganin ka ne kana cikin ɓatace bayyananniya suna ce ma naraka illa basharan mislana wa ma naraka tabaka illa allazina hum araziluna badiyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadl bal nazunnukum kadhibin mu ba ma ganin wani abu na musamman a tattare da kai face kasance ka mutum kamar mu kuma abin mamaki waɗanda suka bi kan ma ina ma a ce su zo mutane irin mu a'a araziluna ne jamu arzal shi yasa a cikin sautin shara yake ce anuminu laka watta ba akan arzalu qala wa ma inni bima kanu ya'malu in hisabun illa ala rabbi law tashurun wa ma ana bi taribil mu'minin ina ma a ce mutane ne irin ba kaskantattun mu ne ba ba wai razil ne ko ruzala a arzalu ne ne waɗanda suka fi kaskanci ne a razilu masu ƙananan sana'o'i talakawa matsiyata leburorin gari su suka bi ka Allah ya aiko ka mai sammai da kasai bai tashi zaɓa ka mabiya na farko ba sai cikin talakawa matsiyatan cikin mu ai da gaskiya ne da zai to wannan amsa da kafiran suka ba annabi nuhu ita duk suka yi ta gadon juna kowane annabi sai kafin sun gaya masa har shugaban halittar sallallahu alaihi wasallam shi ma sai da suka ce masa ya koran musu su bilalu su ammaru su suhabin sinanin arrumi su Amir ibn Fuhairata a kore su tukunnan ana so su manyan gari na Makka su zo su saurari wannan karatu. Annabi shine wa ma ana bi daribin mu'minina yadda annabi ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta zo wala tatrudil ladzina yaduna rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna waja karka kori waɗanda suke ambato Allah ubangiji su da safe da yamma ba sa nufin komai sai zatin Allah. ma na rakar tabakal arazim na badiyar ra'ayi wa ma na kwallon fa dubban na zunukun kazibina sai suka ce illa na raka fi dalalin mubin muna ganin wani abun naka bata ne bayyananniya da farko kai mutum ne kamar mu yana ce walau sha Allah la anzara mala'ikatan ma samina bi hadha fi abaina al-awwalin ai da da gaske ne Allah ba zai aiko mutum kamar ba mala'iku zai turo kuma mu ai ba mu taɓa jin ma an aiko wa wata al'umma wani annabi don me a ce wai mu aka fara inda sunan Allah ce ai al'ummudin suka buga wacce ba yau Allah ya duniya ba me yasa ba turo musu annabi ba sai mu ne za a fara ka san misali an jima zai ga ada wazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di qaumi nuh amma su mutan annabi nuh ba a ce musu wazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di man babu su ne na farko da ka zuka ce ma sami'ina bi hadha fi aba'ina al-awwalin ba mu taba ji an aiko annabi kafin kai ba ba za a fara da mu an turo mana annabi da mala'ika ta turo nan da hankali zai kama a fi dalalin mubin
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس بي دلالة ولكني رسول من رب العالمين هذا ل- لددي إرن annabawa wato ba wanda ya kai annabawa ladabi da da iya bai- mai da jawabi ko da da wawaye wauta ne a- domin shi annabi ko da mutane ba su san shi ba in sun ganshi da dai su ganshi mutum kam amma tabbas sai sun ga yafi dukkan mutane kyan kama hadisi ya zo cikin sunan Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ba'asallahu nabiyyan illa kana ahsanun nasi wajhan wa ahsanuhum khuluqa ala wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum khuluqa sallallahu alaihi wasallam Allah bai taba turo annabi bai ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam face ya fi dukkan mutanen zamanin kyan fiska da kyan halaye to fa bibi wanda fi kyau gaba ɗaya ku kira shi wafi da lalin mubin kaga ai ba taɓa wauta irin wannan wanda fi ku can halaye kun ɗanɗana shi kun ji ya zauna a cikin ku kafin an nafta shekara arba'in aƙalla to amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a turo annabi sai ya fi kowanne kyan fiska da kyala ni kuma annabin ku ya ni sallallahu alaihi wasallam na fi dukkan su kyan fiska da kyan halaye sallallahu alaihi wasallam to sai suka sai ya ce musu ya kwami ne sabi da lalatu wallahi abin nan ba bata bane da gaske ne ni annabin Allah ne Allah ya koyi ba batan bane da kuma walakin ni rasulun min rabbil alamin manzo ne daga wajen ubangijin talikai
أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun uballighukum ina zo ne ina isar muku da risalati rabbi sakonni na ubangiji na na wahayi da yake mun wa ansahu lakum ina kuma muku nasiha wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun da kuke cewa kafin ku ba ku taɓa ji masanina bi haza fi aba'in al-awwalin ba kafin ku ba ku taɓa jin wata al'umma an turo musu annabi mutum don da haka ku ba za a fara da ku ba to ai Allah ne ni akwai abin da sani ga wajen Allah ku ba ku sani ba Allah ne mun wahayi ya aiko ni wurin ku kuma shi ya- na san abin da ku ba ku sani ba na cewa duk wanda bai bi wannan sako ba azaba ne zai azaba ne zai cin masa in in ya mutu bai wato in har lokacin azaba ya mutu ba
أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتبتغوا ولعلكم ترحمون أو أجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون أو أجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم آه ما مايكي كوكيني أو أجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم don wa'azi ya zo muku daga ubangijinku kuma bai zo a hannun mala'ika ba ya zo ala rajulin minkum da akan ya zo ya sauko wajen mutum wanda yake dan uwanku mutum dan adam saboda dukkan manzanni kamar yadda na faɗa ba wanda ba kalubalanta ba shi sa sautu Ibrahim ta haɗe mana annabawan duka wuri guda da kafiran su wuri guda ta ce qalatul sulum afillahi shak fatir samatu rabbi yadukum yakfir lakum min zunubikum wa yakirukum ila ajalin musammi qalu idan tum in antum bima na ma antum illa basharun misluna turiduna an tasudduna amma kana abudu abauna fatuna alat lahum sulum inna bima na ma nahnu illa basharun mislukum haka ne gaskiya ne mu mutane ne kaman ku amma walakin Allah ya munnu ala man yasha min ibadi kuna mamaki saboda wayi ya saukan ma mutum dan uwanku dan ya gargade ku wani tattaku don ku ji tsoron Allah wala allakum turamuna wataƙila in kun ji tsoron sa to za ku samu rahama wannan ne yake ba ku mamaki
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين
فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك فأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين a sai suka ƙaryata shi wato bayan ya musu wa'azi ya musu wa'azi suka ƙaryata da suka ƙaryata shi kullun ya musu wa'azi su kama shi su masa duka har sai ya suma su je su jefar da shi sanyin asubahi yake farfado da shi ya tashi gobe ma ya ci gaba da musu wa'azi ya bi su gida gida sun manni da atun jiharan sun manni a alantu lahu wa asratu lahum israran فكنت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا تؤمنون بالله وقارا وقرك لكم اطوارا yabi sai ta musu wazi a gayya a rumfan kasuwa a gida ɗaiɗaikun su a ɓoye a bayyane duk suka iji maimakon ma su ji waɗanda ya fara yi wa'azin da suka kusa mutuwa kowanne sai ɗauko ɗansa ya ce kaga wannan tsohon ko na mutu karka yadda ka bi shi karka yadda ka bi shi sai suna ta wasiya wa ‘ya'yansu cewa kar su yadda su bi shi ba wanda ya mutu bai taɓa ɗauko ɗansa ya kawo ya nuna annabi Nuhu ya ce wannan tsohon karka yadda ka bi shi annabi Nuhu yana bin yaran da wa'azi tun suna ƙanana bai fidda rai su ma har su girma su ma in sun zo mutuwa su sake ɗebo nasu ‘ya'yan su ce kaga wannan tsohon ba da mu ya zamani ba yadda na kawo ka haka ni ma babana ya kawo yadda nake ja ma kunne to haka babana ja mun kunne kar in yadda mishi kai ma ko na mutu karka bi shi shi ma ya mutu ya sake bin jikokin da wa'azi haka har ƙarni tara da rabin ƙarni shekara dubu ba hamsin wanda sana nuwan ila qaumi wala bisa fi mu alfa sanatin illa hamsina ama fa kaza mutufanu hum zalimun to da aka kai wannan lokaci annabi ya ga yadda suke yi suna suna nasiya wa juna la tazarunna aliyatakum iyayen na ga ƴaƴan kenan la tazarunna aliyatakum wa zarna wuddan wala suwa'an wala yanhusa wa yahuqa wa nasra Allah da kansa ke wakan adallu kasira gaskiya sun fatar da yawa tunda ƴaƴan ƴaƴa ya zama kaman intergenerational wato in wannan jama'a suka wuce su mika wancan wancan mika wancan haka ake ta gadan sa to da aka ya lura da haka kuma wayi yasa kuma Allah ya masa wayi yace wa uya ila nuyin annahu lan lan da nu'ara lan yumina min qaumika illa man qad amana Allah ce an Allah ya wayi wa annabi Nuhu alaihi salam ya ce masa ba mai ƙara imani a jama'an ka sai iya waɗanda suka yi imani to kuma ya lura tun daga experience ya nuna masa cewa kowane ɗaya kan ɗauko kowane uba yakan ɗauko ɗansa ya nuna masa ma'ana abin ba zai yanke ba wasiya ne ƴaƴa jikoki to shine sai ya ce yi addu'a la rabbi la tuzar alal ajmin al kafirin da yaran innaka intazarum yudillu ibadaka yadda suka ce la ta zarrun aliya ta kuma shi ma ce la ta zar alal ardi kar ku bar gumaka yace Allah ni ma kar ka bar su tunda suka ce ya su kar su bar gumaka yace ni ma Allah kuma kar ka bar su a bayan kasa alal ardi min al da yara in ka bar su ma kar ka bar wani mai tafiya a bayan kasa wani magidanci don ko ka bar su ma yudillu ibadaka wala su tabbatar da ƴaƴanka bayinka innocent wanda suke kananan yara ne an kawo su kullum mauludin yuridu alal fitra فأبا يهوداني أو يمجساني ينصراني أو يمجساني su kawo su su biya musu kafirci su lakana musu masu gada yudullu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara tunda za su ci gaba da musu nasiha ya nuna ba za su haifi wani ɗa na kirki ba kenan sai fajiri kafiri to dai wannan addu'a sai Allah ya masa wayi ce ce masa wasna'il fulka bi ayunina wa wahina wala tukatibni fil ladina zalamu innahum mugraqun wa yasal fulka وكلما مر عليه ملأ من قوم سكروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون ما يأتي عذاب يزول الله عذاب مقيم حتى إذا جاءنا وفات النور قلنا من فيها من كل زوجين سن وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل cewa ka je ka kera jirgin ruwa za mu koya maka yadda ake bi a ayyunina wa wahina za mu kula da kai kuma za mu koya maka muna ma wahayi yadda za ka yi ga yadda za ka yi jirgin ruwan amma in ka gama jirgiron ba kar ka yadda ka mun magana kan waɗannan azzalumai don nitsar da su zan yaruwa kar ma ka nemi ceton su kaga shi ya roƙa halakar da su amma na aka jamar kunne kar kuma halakar da zobe ya nemi a bar waɗansu ba dan Allah sabta lalle zai nemi a bar ɗansa a kan'ana ɗin kenan saboda tausayi zai nemi ɗan ya zo ya tsira to cewa idan ya jirgin ya zo ya ɗora mutane a kai ya yi shi mai hawa uku sama a ƙasa mutane tsakiya saman dabbobi ƙwalolin kuma tsuntsaye to idan aka zo a sai zama dukkan halittu fa zubiya min kulli zawjayn sani wa halaka kowace halitta mai jini da tsoka mace da namiji aka ce ya ɗauka a ciki ragowar ya bar su kaga mace da namiji za su tabbatar cewa wannan halittar ba ta kare a duniya ba za su ci gaba da aihuwa tunda za a yi ruwan tufa za a game duniya gaba ɗaya ne to a wurin an ce wa ahalaka da iyalanka wa ahalaka da iyalanka wannan yasa annabi nu da ya ga ɗansa tunda an ce ba zai biya migulu zaujeni zai migulu zaujeni sai dabbobi mace da namiji wa ahlaka da iyalaka ko dake illa man sabaka alayhi alqawl minni sai dai wanda wato magana ta gabata na hukuncin Allah cewa su za su mutu a kafirai wa man amana da kuma waɗanda suka yi imani kaga nan ga wa ahlaka illa man sabaka alayhi alqawl ga kuma man amana da haka da aka zo da ya ga ɗansa sai tausayi ya kama shi ya bunayar kan ma'ana wala ta kuma alkafi zo ka tare da mu da ɗan ya halaka shi yasa da ya je gana da Allah ya ce inna bi min ahadi Allah kai fa kace min wa ahlaka sai ka kuma innabni min ahli kai kace min in shigar har da iyalaina naga dan nan na shi mana cikin iyalaina wa inna wa anna wa inna wadakal haqqu wa anta ahkamul hakimin Allah kai alƙawarin ka gaskiya ne ko da ke Allah kai kai ko iya hukunci to wannan sai Allah ya ce innahu laysa min ahlika da nace wa ahlakan baya ciki ba wai ba danka ne na jini ba a saboda man sabaka alil qawlu ne shi dan haka tunda ba inna amalun gairu salih shi ya mai da shi ba danka tunda aikinsa ba mai kyau bane kafiri ne shi yasa zama ba danka ba amma dan a jini danka ne a fakazzabu shine ce cewa to lokacin da ya gama jirgin ruwan yana cikin jirgin ruwan su zo wuce suka wuce shi sai su ta masa izgiri a annabin Allah yanzu an bar wa'azi kuma an koma kafinta annabin Allah wa kullama marra alaihi malaikun qawmi sakhiru minhu sai shi yana ce musu in taskaru minna fa inna naskharu minkum kama tasan ku cigaba da mana izgili mu ni ma akwai ranar ramawa to da ruwan tufanin ya zo kuwa shine fada'a rabbahu anni maglubun fantasy fafatana abwaba as-sama'i bima'in munhamir wa fajjalna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala zati alwahi wa dusur tajri bi ayunina jaza'an liman kana kufir wa laqad tarakna aya fa hal min mudakkir Allah yace da ya daga hannu ya addu'a shikenan fa fa fatana muka bude kofofin sama da ruwa mai zubowa kaman da bakin ƙwarya mun hamir muka keta ƙasa kuma da idanu na ruwa wa fajjana al-ardh uyunan sai ya zama da na saman da na ƙasan sun haɗe falta kalma kaga ba wurin guduwa kenan ala amrin kalbu wa amanna ala zati alwayi wa muka dauki annabin da mutanensa inna lamma tagal mawu hamalnahu fil jariya lin ala lakum tazkiratan wa tayya uzun wahiya fa anjina wa sabas safina wa ja'alna ayatan lil alamin muka dauke shi akan jirgi mai alluna wanda aka yi shi da katako alluna da kuma kusoshi wadusu wato kusoshin da aka kakkafa allunan da shi fa anjina Allah ce muka tsayar da shi a wa mamma da wanda suke cikin jirgin tare da shi wa agana allazina kazzabu bi ayatina sai muka nitsar da waɗanda suka kasance suna ƙaryata ayoyinmu suna taurin kai innahum kanu qauman amin sun zama waɗannan mutane sun makance mutane ne wanda suka makance gabarin gaskiya gabarin ayoyinmu yana ce min ma kadiati mu ugriqu fa urshidu nara da aka yi ruwan tufan aka lulluɓe su daga ƙasar ruwan kuma sai suka yi tazarce zuwa wutan jahannama na kiyaye
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون بين ruwan tufana annabi nuhu bayan halakar da su Allah ya tsirtar shi jama'ansa daga bayan shekaru kuma aru aru sai Allah ya turo wa adawa dan uwansu annabi hudu alaihi salatu wa ila adin zuwa ga adawa su kuma muka tura musu tun da yace daga darsan nan to wannan lakadarsan nan har labarin annaba ya kare ya isa a matsayin lakadarsan lakadarsan na nuwa ila qaumi lakadarsan na ila adin akhahum hudan lakadarsan na ila samuda akhahum salih lakadarsan na shu'aib ila ila madina akhahum shu'aiban tunda lakadarsan Allah zuwa farko to ba sai an saki ta lakadarsan na sai ka a ce wa ila adi wa ila samuda wa ila madina a wa ila adi zuwa ga adawa shi adu jikan samu dan nuhu ne wayannan su adawan jikokinsa ne su ne waɗanda halittar da suka tashi bayan ruwan tufana ƙasa lokacin ta sha ruwa ta ƙoshi sai suka zama halittu masu manyan jikuna masu girman halitta sosai suna da girman halitta su da kansu ta man ashaddu minna quwwa waye yafi mu ƙarfi malamai suna cewa wanda yake Abdul Abbas na cewa wanda yake da tsawo a cikin su sosai ya kai zira'i ɗari ba fa zira'i irin namu ne yanzu ba zira'i na zamanin su Abdul Abbas su ma na Abbas da yake faɗi a lokacin inda zaka ɗauko halittun su na lokacin ka hada da namu za ga mu ƙananan mutane ne tunda ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa tun daga zamanin annabi Adam dan Adam ke ta tsukiya na zama karami na zama karami wato kankancewa mutane ke na da su fi yanzu girma to gajeren su kuma shine wanda ya tsaya a zira'i sittin, dogon su kuma mai tsawo wadataccen tsawo shine zira'i ɗari, zira'i ma ba namu ba ba irin na su ibn abbas din da suke auna da zira'i saboda suna da girman jiki ila na kan hudan zuwa ga adawa Allah ce mun aiki dan uwansu annabi hudu alaihi salam ala yace ya qaumi ya kunta na ubudullaha ku bauta wa Allah malakum min ilahin gairu wanda ba ku da wani ubangiji abin bautawa sai shi kadai Allah afala tattaquna ba za ku ji tsoron Allah ba wato inni la rasulun namin fattaqullaha wa atiun wa ma sarqa la binaji naji illa rabbil alamin shin ba ku ji tsoron Allah ku kiyaye azaban sa ku imani ba insha Allah mun ji za mu ga wa shehi yayi mana addu'a da mu da su duka gaba ɗaya Allah shirye mu na su neman tajjidi za mu ga shi ya musu tajjidi insha Allah Allah ya ji kan Allah ya ji kan iyayenmu da iyayenmu da malaman da Allah ya saka shanin mu da dare Allah ya ji kan musulmi da mata da idan ta albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatun bukatun duka mu sai albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi dukkan musulmi na tsaro da satan mutane da abubuwa albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah wanda zalimi na rawayi fatiha da salatul fatiha amin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الله بأدرس إلى العزيز هذا كما سمعتم الحمد لله رب العالمين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك تفاء ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القل يا سنا وصناء فإنك يا ياسر طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خضع العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء